أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايا هكا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana mai tarin albarka ranar lahadi inda muke ci gaba da karatun littafin mu mai tarin albarka bulughul maram min adillatil ahkam wallafar al-imam al-hafiz ibni hajar al-asqalani Allah ta'ala muke roko ya ji kanshi darhama yau kuma ranar lahadi ce takwas ga watan rajab hijirar babban jakada annabi tsira sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina 1447 wanda kuma shine daidai da 28 ga watan disamba miladiya aihuwa isa ɗanna na maryam alaihi salatu wassalam 2025 don ci gaba da karatu wannan littafi muna roƙon allah ta'ala ya muna gamdakatar jagora faɗin daidai kurakurai da tuɓa-tuɓai Allah ta'ala muke roƙo ya kare mu daga gare su wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha uku a cikin jeren giyan karatuttukan wannan littafi mai albarka inda muke roƙon Allah ta'ala ya mana taufiƙin faɗin daidai a cikin wannan karatu قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سترة المصلي mai littafi Allah ya ƙara masa yarda ya ce babu suturatil musalli sutura an karanta bi dhammin fasukun sutura shine ma yustataru bihi ka'inan ma kana duk abin da ake sitirta wani abu kuma me shi wa suturatul musalli shi kuma sitira ta mai sallah shine abin da mai sallah ke sawar a gaban shi kamar sanda ko wani mashi ko wani ɗan kibiya ko abin da ya kama da hakan ga ya sa wannan abu a gaban shi kafin ya yi sajada da shi wannan shi ake ce ma abin da mai sallah ke sutura da shi shine malam ya yi babe mai suna babu suturatul musalli babin da zai karantar da mu suturan mai sallah ana bi juhaim ibn al-harith radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفا له خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه أنكر بودك أبو جهيم أبو جهيم سننشي عبد الله آه ابن الحارث ابن السمتي الأنصاري الخزرجي صحابي ne wanda yake sananne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanzu har lokacin khilafa ta Muawiya ibn Abi Sufyan shi kuma Juhaym ana karanta shi ne da tashir Juhaym an gane ba jahimun ba kenan Juhaym da tasghiri ake karantawa shi kuma at-tasghir shine a karamta abu abu ne wanda yake babba sai a maida shi karami kamar Abdullahi sai a ce Ubaidullah gane kamar a ce kudi fulus sai a ce fulais yan kudade shine tasghir wani abu a maida shi dai karami wanda ba babba ba to wannan sahabi Allah ya ƙara yarda gare sa shi kuma simmati bi kasrin fa tashdidun ana karantawa ne da kasra simmat an gane qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace annabi yace law ya'lamul maru bayna yaday musalli da mai shudewa gaban mai sallah ya san ma za alaihi min al-ismi abinda ke kansa na zunubi kana an yaqifa 40 khairan lahu da ya tsaya yayi tsaye 40 yahi alkhairi gare shi an ya murra baina yadayhi na ya shude gaban mai sallah wannan hadisi yana karantar da mu da mai hucewa gaban mai sallah ya san zunubin da gare shi in ya huce gaban mai sallah to da ya tsaya arba'in ba a gai arba'in mi ba a wata riwaya ta al-imamul bazzar aka ce 40 kharifan ya tsaya shekara 40 tsaye wuri guda to da yafi masa sauki bisa kan ya huce gaban mai sallah irin zunubin da zai samu babba na ya huce gaban mai sallah wannan hadisi kaga yana tsoratar da mu abubuwa da yawa irin yadda yau ko in kula muke yi a gaban masallata haka zaka iska mutum yana sallah mutum ya zo ya huce ba ruwan shi kuma bai ji a jikin shi ba wannan hadisi ya karantar da mu fadakarwa da ladabi gaban masallata idan mutum yana sallah ba haka nan ne zaka zo ka huce gaban shi ba babu ladabi babu girmamawa ana son ka kula da wannan mai sallar yana gana wani da ubangijinsa almusalli yunaji rabba mai sallah yana gana da ubangijinsa to kai ya kamata ka girmama shi saboda yana girmama ubangijin shi ne kada ka huce gabansa to shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu al-kharif fasulun ne min fusulis sana diddur rabi' wa huwa la yaqa'u fi sana illa marra wahida shi al-kharifu da ɗari da zahi a shekara su guda ake yin su lokacin bazara da lokacin zahi an gane to a shekara su guda ake yin su ila fihim rihlatash shita'i was-sayf lokacin bazara da ɗari a shekara su guda ake yin lokacin ɗari wanda zai yi wata hudu ba wasu 'yan kwanaki ko yi wata hudu da kwanaki to kaga shine annabi yake ruhi anan shekara ka yi tsaye shekara arba'in ya yi ma sauƙi bisa kan ka wuce gaban mai sallah to a nan hadithin yana da fiƙuhu yana da abin da ya kamata mu fahimta shin duka mai sallah ne aka hana a huce gaban shi ko kuma sai liman eh da ku nake duka mai sallah yanzu misali ga liman ya shiga nan ga sahu ɗaya ga biyu ga uku ga hudu ni ina iya hucewa wannan sahu ban yi lahi ba ko kuma in na bi a nan shi ma na yi lahi a cikin hadisin me ake nuhi da hadisin sai gaban liman sahih Wani hadisi shine fiqhun shi domin ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana ya zo da jakin shi ya huce tsakanin sahu daga cikin sahu na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da jaki ya saki jakar shi tana can tana kiyo shi kuma ya bi sahu kemus kemus sai da ya samu wuri ya tsaye ba a hana shi ba da abu ne wanda bai da kyau da an ce kakka sake to kenan wannan hadisi fiqhun shi yana da kyau mu gano limam ne aka hana ko kuma wanda yake shi kadaya kamar shi kadai ke sallah to an hana ka huce gaban shi ko kuma limam ne an hana ga kauce gaban shi ina fata Allah an fahimci hadisin wa ana aisha radiyallahu ta'ala anha qalat su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi ghazwati tabuka an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam inji ummuna aisha a yakin tabuka an tambayta an sutratil musalli game da sitira ta mai sallah mi ya kamata mutum yana sallah shi kadai ya aje gaban shi wanda zai zam shi ne shamaki ga duk wanda ya huce gaban shi ba laihi gaban wannan abun annabi ya ce mithlu mu'khiratir rahli kwatamkacin tozon raƙumi wannan abun nan na sirdin raƙumi kwatamkacin wannan abu sai aka kawo shi bi dhammin fasukun mu fakasirin mu'khiratir rahili ina fata an fahimci wannan shine ƙarshen wannan abu wannan katako wanda ake mai hawan doki ko kuma mai hawan raƙumi yake azawa saman raƙuminsa wani katako da suke suna ce mai sirdi da hausa ko to wannan abu mai ɗan tsawon to gwargwadon ɗan tsawon shi zaka aza idan zaka sallah a gabanka kawai ka aza shi hakan ga lokacin da zaka yi sallah sai ya zama shine kariyarka da duk wanda zai huce a gaban shi ina fata an fahimci wannan wani hadisi al-imamul hakim an-nisaburi ya fitar da shi a wata riwaya ma aka ce walau bi sahmin ko da dan mashi kasa yayi a wata riwaya wadda ita kuma da'ifa ce suka ce idan mutun ya nemi waɗannan ababu bai samu ba to yayi zali a gaban shi an gane wani abi sabira ibnu ma'bad al-juhani an karbo daga an sabira ko ibnu ma'bad al-juhani wannan sahabi ne dan garin madina ya zauna wani wuri da ake ce ma marwa ana mai alkunya da abu surayya abu surayya ake mai alkunya baban surayya farkon yakin da ya fara tafiya shine yakin khandak annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana ji da wannan sahabin abu sabira ibn ma'bad al-juhani aliyu bin abi talib lokacin da yake yake khalifanci na musulmai gaba daya ya neme shi da bai'a lokacin kuma ya mai bai'a ya rasu a ƙarshe-ƙarshen khalifancin Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ta'ala yadda da shi wannan sahabi yace annabi ya ce liyastatir ahadukum fi salati walau bi sahmin dayan ku yayi sitara a cikin sallar shi koda da as-saham ne dan mashi kakka yarda kai sallah babu abunda zai zama sutura a gare ka abunda zai kare ka da wanda zai shude gaban ka وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخره الرحل المراه والحمار والكلب الاسود الحديث وفيه الكلب الاسود شيطان اخرجه مسلم انت ابو ذر الغفاري يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي abun da ke kace sallan mutum musulmi musulmi wanda yayi imani da Allah ubangijinsa annabi sallallahu alaihi wasallama annabinsa to abinda ke kace masa sallah inji annabi idan bai sanya kwatamkacin wannan sirdin na raƙumi ba mace in ta huce gaban shi wal himaru da jaki wal kalbu da kare al aswadu baki abu ke kace sallah al mar'atu mace wadda ta kai mace baliga an gane wal himaru da jaki jaki in kana sallah huce gaban ka ta kace wal kalbul aswadu da bakin kai wannan hadisin malamai sun yi kai kawo akan ma'anar hadisin shin me ake nufi da hadisin domin ummuna Aisha ta ce ba ku muna adalci ba kun kamanta mu da kare tunda an kamanta an ce bacce in ta biyu ta in mutum ta huce gaban shi sallar shi ta lalace to malamai sun yi magana da yawa ahsanuha abunda al-imam al-usaymin ya ambata da al-imam al-mubarak furi a cikin ta'liqat in shi akan bulughul maram yayi bayani mai kyau akan wannan mas'alar mai tsawo cewa mas'ala ce wadda malamai suna ganin cewa na farko ya qata'un da aka ce yana kace sallah ba kacewa bane na lalata sallar gaba ɗaya bi ma'ana na rage ladar sallar ne wai yana rage ladar sallar mutum idan mace ta koce gaban shi ko jaki ko kuma kare kace wannan shine abin da ake nufi da yaqta'u anan wasu kace a'a taqlilu barakatiha karamta albarkar sallah sallar albarkata tana karamta an gane domin duk wanda ya sallah babu sitira to wani abu yana iya hucewa gaban shi to wannan abu ya shagaltar da shi kamar misali kana sallah sai wata mace ta zo ta huce yanzu ai ka kalle ta wannan kallon da zaka tsura mata ido kana ta kallon ta kana ta kallon ta ka rage lada sallar ka haka shi ma jaki yanzu lokacin da kana sallah sai jaki ya huce zaka yi kokarin ka waiwaya kaga jakin waye ko ba haka ba haka shi ma kare zaka tsaya kai ta kallon shi dan kada mi ya cutar da kai ko wani abu da ya kama da sai malamai suka ce abinda ake nufi da alqat'u shine taqlilul baraka karamta albarkar sallah ina fata an fahimci wannan ita kuma mace anan da aka ambata ba ana nuhin da ita da kare guda bane ba shi ake nuhi ba eh saboda almar'atu auratun kamar yadda ibnu ibnu mas'ud ya ambata a hadisi marfu'i yace li anna almar'ata aura fa'iza harajat istashrafaha shaitan ita mace al'aura ce idan ta fito to shaitan sai ya kamba mata ya girma mata ita mace haka take ya ƙarama yarinya lokacin da tana gida lahiya lau kana ganin ta lahiya lau amma daga da ta hito waje ta sato wahi sai ka ga shaitan ya nuna ma gatanin ta zan babban mace sau na za ka iske mutum ya bi yarinya ba yana ‘yan mata tsaya sai ta bayo sai ya ga ɗiyayya ya shi ce shaidan ya istashrafa shaitan shaidan ya mai da ta wata babban mace sai ya aza wata babban mace ce irin girma ya faɗi sai kaga an kuma kame kame ya tsaida tana ƴan mata sai ta wayo ta ce baba ko ba haka ba shi ne abdullahi dan mas'ud ya ce abinda kenan ake nufi anan shi kuma al-imam muslim ya fitar da hadisi daga jabir dan abdullahi annal mar'ata tuqbilu fi surati shaytan mace tana huskantowa a sura ta shaytan wa tudbiru fi surati shaytan aidan ita ma in ta juya baya sai shaytan ya ƙara girmama wasu abubuwa na halittar jikinta ko da ba da gaske bane ko da ababen da kai za ka yi ta kan lokaci kai wance kaza da kaza da kaza ba da gaske ba ne sai shaidan ya ta tuttura ka ya ce diba wance kai wance kaza wance kaza to kana sallah sai ya ta gitto ma da wa'annan ababen shi ma kare wannan shine abinda malamai suka ambata saboda shi kare mutulakin shi mala'iku ba su shiga gidan da adda kare sai kare wanda shari'a ta yarda da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya aje kare banda kalbu mahiyatin aw hiratatin kare wanda yake kare ne na muke da suna na kiyo ko kuma kare na gadi wannan shi ne aka yi rangwame amma duk karen da ba wannan ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya aje kare yana rage mai lada kiradi biyu a kullum shi kuma kiradi ɗaya misalin dutsen uhudu ne to a rage wa mutum lada girman dutsen hudu wace ibada ka yi yanzu wanda za ka samu ladar dutsen hudun ma eh kai da kana nan ka bata lokutan ka da kallon kokowa abinda baya da fa'ida mutum ya anne yana zaune yana kallon whatsapp ya da yana yana tiktok tun sai sai mareci ba wani aiki da yake yi baka karanci qur'ani ba baka karanci hadisi ba baka karanci komai ba kawai haka ne zaka yi ta bata rayuwarka wurin kalle kalle kai kana ganin malaman nan da ka zauna kana kallon su a cikin TikTok in ma malaman kake kallo da sun zauna suna kalle kallon a TikTok kana ganin da sun karantar da wannan ilimi malaman nan da kake kallo a a Facebook da sun zauna su ma suna kalle kalle a Facebook kai kana ganin da za su karantar da al'umma ba haka bane jama'a ya kamata mu yi kokari hankalin mu ya dawo a jikin mu kada mu bata lokutan mu a wurin daƙular salula mu ɓata lokutanmu a wurin lace-lace na waya mutum ya ini yana da ƙula sallah ba wani aiki kuma bakin aikin kenan musamman yan uwa mata za ka ga ita mace ba ta damu da komai ba ta ini ba ta karanta ƙur'ani ba ba ta saurari komai kawai ita ta ini tana sauraron waƙoƙi ga banza an zo a banza a koma a banza Allah ya sawa ga Allah ya dace da mu to sai wani sahabi ya tambaya ya ce to menene bambancin kare al-aswad min ghairihi kare baki da wanda ba baki ba sai annabi ya ce al-kalbul aswad shaytan shi bakin kare shedan ne domin mahi yawanci shedanun aljannu suna shiga a cikin babbaka halitta ko bakan musa ka gani a dare to ka kiyaye ta kada ka saka kance irin shedannu sun yi amfani da waɗannan dabbobi bakake za ka ga korin boka aka zo sai ka ji boka ya ce a samu bakar kaza da bakin bunsuru dan taure baki wanda babu shaci ko guda a jikinsa kai kuma da basira ta shahi maka kawai sai ka je ka samu bakin bunsuru an gane boka a azamiya a gidansa wallahi duk bakin nan nasu ba zai hana ya ci su ba zai ci lafiya lawaye kwanansa kai kuma kana can ka sati baka ci nama ba ga yanan ka kama wani katon banza nama ai dabewar basira ta kare ga duk wanda ya bada kudin shi ga wani malamin cibbu ko wani boka ko ki je ki kai kudin ki ga wani malamin cibbu ko wani boka ba karatun qur'ani ba ko kawai ya ci kudin ki sada ai ina ganin cewa gaskiya rashin basira ne jama'a ko ba haka ba ya kamata gaskiya jama'a mu gano cewa wasu mutane yaudarar mu kawai suke idan shi yana da wannan maganin ya makan shi za ka ga wai ka zo wurin wani ƙazami boka a cikin daji ƙauye wai ka zo wurin shi kana son a yi yadda za a yi ka ci matsayin kansila ko ka ci matsayin gwamna ko ka ci matsayin ɗan majalisa shi da ya san yadda za a yi a ci matsayin ɗan majalisa ba da ya makan shi ya zan ɗan majalisa ba ko akwai wanda bai so akwai wanda bai so ya zan ɗan majalisa amma kawai ya zo ya sharara ma ƙarya ya raba ka da imaninka ya raba ka da ubangijinka wani ƙarshe ma zaka ji ya ce in ana son ka ci wannan matsayin zai samu wasu alƙawulla da aljannu cewa sai an yi rami an turbuɗe jaki da ranshi la haula wala quwwata illa billah daga ran da ka shiga wannan wallahi ka sai da imani ka jama'a Allah ya kare mu walahu an abi hurairata nahwahu dun al-kalbi yazo daga abu huraira amma ba ambaci kare ba wali abi dawud wa an-nasa'i an ibn abbas nahwahu dun akhirih amma ba ambaci karshen shi ba na al-kalbul aswadu shaytan وقيد المرأة وقيد وقيد المرأة أن دبيبي مچي بالحائد ko kace wa qayyadal mar'ata annabi ya dabaibai ya sa qaidi ya sa waigi gane kun san qaidi ko idan ana dabaibaya idan ana so a daura jaki sai a mai dabaibaya ko idan ana so a daura wani dabba wanda ba a son ya tai ko ina ko dalibi wanda baya zama kurum ana son a hana shi ya tai ko ina sai a mai da baibaya a sa mai me yawa to shi ake ce maqaidi da larabci alan takur ka gano qaidi ko to shi a qaidu eh in mutum ya tsere ya dawo makaranta sai a sa mai qaidu a hana shi zuwa ko ina to an qayyade mace anan bil haidi da mace mai haila sai mai haila ake nuhi anan in ta huce gaban mai sallah to sallar shi kamalar ta ko albarkata tana raguwa kamar da zo a cikin aunul ma'bud وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر أودك أبو سعيد الخدري الله تعالى يكارى ما سيردا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس idan ɗayanku ya yi sallah zuwa ga wani abu da yake sitirce shi ga mutane ya yi sallah sai ya sa wani abu don ya hana mutane su biyu gabansa fa'ara da ahadun an ya ta zabai na yare sai wani mutum ya so ya huce gabansa falyadfa'ahu ya tunkuɗe shi falyadfa'ahu ya tunkuɗe shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa'in a ba in yaƙi falyuqatiluhu ya yake shi fa inna ma huwa shaytanun lalle shi shaydan ne wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi to wannan hadisi ɗan uwa hadisi ne wanda akwai kai akwai kaidi laysa ala itlaqi idan aka ce falyuqatiluhu ya yake shi kada ka aza annabi yana nuhin ku yi wada da shi a cikin masallaci idan abin da ya faru da wani ana sallah wani ya zo zai huce gabansa sai ya hana shi mutumin ya kunno kai shi dole sai ya shiga gaban shi ya hana shi kawai sai tanka tsamai mari sai ce ni za ka marewa kawai sai ya kunde ya kurɗa shi ɗaga sama ya sauko to yana sallah to kai malam me dalilin ka na mare shi kana sallah yace ai annabi yace falyuqatilu in yaqi shi kaji jahili bai san me annabi yake nuhi ba abin da ake nuhi da falyuqatilu jama'a malamai suka ce shine tunkuɗewa kai iya ƙoƙarinka ka hana mishi ya huce gabanka misali idan yanzu ya zo nan yana son dole sai ya huce gabanka kai yi mai haka ka hana shi an gane ya nuna dole shi nan zai bi to ka yi ƙoƙari ka zo gaba sai ka bar shi kewaya ta bayanka bini da alƙitan ka hana mutum abin da yake so shine yaƙin sannan kuma hana wani ya bi gabanka a sallah shin wajibi ne abin tambaya yanzu in mutum ya zo zai wuce gabana sai in kara mai hannu to wannan kara hannu da zan yi wajibi ne ba wajibi ba ne jama'a kawai linnadibi kwaɗaitarwa ne wannan duka ya kamata mu dinga sa su a cikin i'tibarat ta'silul fiqhi idan muna son mu hiddo mas'ala a fiqhu inda malaman usulul fiqhi to ya kamata mu iya ta'sil ba haka nan bane kawai gaba gadi mu dinga hidda mas'aloli babu babu fahimta kai tsaye kai kana hukunci gaba gadi la laysa kadhalik yanzu lokacin da aka ce idan mutum yazo zai shude gaban ka ka hana mai to ya zakai ka hana mai ga yadda zakai mun gwadi to shin hana mai ya bi gaban ka dole ne la ba dole bane jama'a tunda shi da ya san hadarin hucewa gaban ka da ya kas da ya fifita ya tsaya gaban ka shekara nawa 40 wasu malamai suka ce sati 40 wasu suka ce kwana 40 wasu malamai suka ce wata 40 ina fata an fahimci wannan jama'a to wannan shine fiqhun hadisin kuma yana da kyau duka hadisi idan aka karance shi to a tsaya a nemi menene fahimtar magabata akan hadisin ba haka nan bane kawai mutum ya dauko hadisi ya tawassarawa da mulanka na sha gayin wannan maganar a cikin karatuka da yawa ba ka zauwa kawai don ka iya larabci ka ce a haka za ka wassara hadisin ba haka za ka yi ba ka nemi shuruh na hadisi malamai mai suka fassara wannan hadisin annabi ce fa inna ma'ahu qarin tare da shi lalle akwai shedani shine qarin aboki abinda ake nufi da aboki anan shine ash-shaytan domin shi shedan gwame yake da mutum inna ash-shaytana yajri fil insani majrad dam annabi ya ce lalle shedan yana gudana a cikin jikin mutum gudana yadda ka san jini yana gudana a cikin jikin mutum haka shedan ke gudana kullun tare kake da shedan yana yi ma waswasi ya ce ikaza bari kaza ikaza bari kaza kuma zaka iska duk wani aikin alkhairi wurin da ake karatun alqur'ani ake ambaton Allah to anan shedan yake kokarin ya saka ka bar wannan wurin shi kawai zai ji dadi idan ya raba ka da wannan wurin ko kuma yayi kokari ya bi duk wani mataki da ya iya bi ya raba ka da Allah ta'ala shi kuma daga radda aka raba bawa da ubangijin shi ya tabi ya halaka babban asarar da za a yi ma bawa a rayuwarsa shine a raba shi da Allah an mai asara kuma hanyoyi na raba bawa da Allah suna da yawa wurin shaidan ba sai ya hana ka sallah ba ba sai ya hana ka sallah ba yana iya kana sallar amma kuma Allah bai sunta kawai ya nuna ma cewa bai kamata ana natsuwa cikin sallah ba kakin ayo alwala a zo masallaci an yi da sallah azhar raka'a hudu kawai ya nuna ma cewa ala ba sai ka natsu cikin sallah ba Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar kai tsaye a kadi shafshaf kuma yayin zaka iska masu irin wannan sallah shedan zai nuna musu lahiya lau daidai su kai kai ka san dai da sallar da kake yi da wadda aka yi Saudiya kai ka san ba gudata ba ko ko dai yaran ma yanzu da sallar da muka yi nan da wadda can suka yi kai kasan ba guda ba ne to don me ba za mu yi ƙoƙari ko ba mu irin tasu ɗari bisa ɗari mu kamanta saddidu wa ƙaribu mu kusanto ko ba ta kusantowa to don me ba mu yi na'am uzuri ko uzuri ya mana yawa kawai shi jin yake ya kamata a yi da sallatan shi kun bawa ya kamata duk inda zai samun natsuwa total cikakken natsuwa ya zama tsakanin shi ne da ubangijin shi lokacin da yake gana da ubangijinsa amma kawai ya ce shi da tsuwar shi walla in yana son ya samu natsuwa ya kira budurwar shi ya samu matsala ko ya ce in yana son ya samu natsuwa ya ji kuɗi cikin aljihun shi a Allah shi ke bada kuɗi da haka ka zo ka samu natsuwa gabansa ka aza kuka sai Allah ya biya ma bukatarka in kana son biyan bukata to sai ka nuna ma Allah ba kowa kake ba ka kaskantar da kanka ka yi alkhudu'u ka nuna kai ba kowa kake ba dama ba kowa kake gaban Allah ka kai kukanka ga Allah ka nuna ma Allah kai bawan sa ne tsawan aukara kana mai da'a ko tilas kai dai dama bawan Allah kake ka nuna ma Allah Ubangijinka lalle Allah kai ne Ubangiji na yarda babu wani mahalicci sai kai Allah ka biya mini bukata ta to da haka ake neman ake neman biyan bukata baka ga dan adam idan yazo zai nemi biyan bukata saurin wani mai matsayi ba ko wani mai kuɗi sai yayi mai farfaganda yayi mai me yake ce mai kamar wannan yabon da kirari da kururutawa Allah jima da ranka kawai da zuwa alaji muna lahiya ya kwana bi ya alaji ka bace kawai a jawo hira da alaji ce wallahi alaji kai kuna kokari alaji ce ya hawa ma da jama'a eh alaji kuna kokari fa labiya ku a fara yabon alaji ko da alajin ba haka yake ba kawai za a yi ta yabon shi to bai zuwa kai tsaye da zuwan shi salamu alaikum alaji wurin ka na ni taho jikka 20 ta duka su ko jikka 50 ka bani a bai iya cewa haka nan kai tsaye sai an yi jumla tamhidiyya an san tamhid an yi shinkida sai wallahi alaji ɗan ɗiyan nan naka ne ko shi bai ahe su ba wani ya taba tare ne za da shiga wani gari na cikin mota ya tsaisan yanzu da na hito ce assalamu alaikum alhaji muna lafiya na ce lafiya lau alhamdulillah ce ya kwana biyu ce da dama alhaji kwana biyu baka zo ganin ɗiyanka ba ban san shi ba fa sai na ce aha ya ce wai a ashe irin sai daga baya ne direba yake ban labari ai irin makaretan nan ne kawai ya nuna kamar ya tsanka ya ce ai alhaji kwana biyu na kawo ce na bar ganin ka shekaran jiya ma na yi ta abun nan in wannan wannan alhaji yaran nan ne yanzu cikinsu wani lalura ta taso na ce bari in kewo in gani baka san shi ba fa zai nuna ma kamar irin wani da daddan sani ne wanda ya fi shekara goma to al'umma duka akwai targets irin salo-salo isa malami na ya ce mini duk wanda kaga an yaudara to bai karanci makamatul hariri ba duk wanda aka yaudara a wurin kuɗi a yanzu wannan zamani to bai karanci makamatul hariri ba shi malam hariri ya kawo salo na alkudiya na mutane masu roƙo yadda suke zauna su tsara plan a tsara plan a da plan b a tsatsara yadda za a ci kuɗinka wata tsohuwa ta taɓa samu wata takarda ta ordonance ta likita ta iske ni makaranta ce mi don Allah malam neman taimako ne nake hoshi aka mini yanzu an bani ordonance an ce in je in su magani na ce nawa ne ta ce jika ɗari da ashirin ce kuma in baka yarda ba ga takarda ka amsa yau ta aza ban yi lakwal ba na amci takarda na karanta da na karanta na ga akwai matsala sai na ce mata tsoha amshi ga sadaka na ɗauko dala ɗari na bata na ce amshi na baki sadaka fi sabilillah sai na ce a'a malam wallahi ba ta isa a shiga inda ɗalibai a nemo taimako da yawa a shiga inda ɗalibai a nemo taimako sai na ce mata a'a tsoha ta heki sai ta ce in mallan dan Allah mala a tausaya sai na ce diba tsoha ni na yi lakwai wagga takarda an yi ta 2017 2018 mu kuma yanzu muna 2020 ke kuma ke ce shekaran jiya na aka miki hoshi yanzu shekara biyu da miki hoshi in ma ke ce in ba in ba cinto takarda ke ba ta sabta takarda tabbar min ɗari ta ta tsere irin kawai ƙarya ne take a shekarar bara ko bare can ba an yi jiwon ba a nan masallacin wani mai musulunta ko ku ji labarin John ba a barecen ne ko ba barecen ko John John ya zo musulunta da da kuka da komi shi yana son addinin Muhammadu Ira sallar Juma'a kwarai da gaskiyar Juma'a to ashe kirdado ne yayi sai rashin sa'a ko da yazo kowa ya wace da masallaci son ne ya musulunta a tara mai kudade John ya ce shi yanzu yake ya kuma Abdullahi ne ina ganin na bahi suna na bahi kalima ya musulunta ya ɗau suna Abdullahi in ban manta haka ne mubarak ko Abdullahi to John ashe garin ga an bahi kalima sama da hudu ya je wurin dokta ya amshi kalima ya je ina ne ya amshi kalima ya je ina ne kawai duk inda ya amshi kalimar shahada sai a dan tattara mai kuɗi wanda ya kira ne ya ce malam wannan mutunan radda muka bahe kalima muka samu gida muka bashi muka kusan satin shi guda inda suke ci to duka irin wannan macuta sai an yi takazan dan kuma wannan duka ba komai bane illa rauni ne da ya shigo cikin musulmai irin musulmai suna ganin yau in dai ba sun yi bara da roƙo ba to ba za su samu abin da za su ci ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗayanku ya ɗau gatari ya rataya a bisa wuyansa ya je ya yi itace ya seda ya fi ya roƙi mutane shin sun ba shi ko sun hana mai annabi sallallahu alaihi wasallama wani hadithi ya ce duk mai roƙon mutane dukiyarsu don ya tara kuɗi to yana roƙon makanshi wuta ne kaɗan ya roƙa ko da yawa kuma duk mai roƙo zai tashi a ranar lahira babu tsoka ga huskashi tsoka kuɗa guda babu roƙo irin ka ce wani ba ni kaza ba ka da buƙatar komai to yau kuma mun kai inda wani lokaci wanda ba mu iya bambanta buƙata akwai buƙata akwai al akwai alhajiyat to kuma yau zaka iske mutanen mu haka ake tahiya ba a iya bambanta ad-daruri wal haji har a gidajen mu haka ake rayuwa babu bambanta shay'un daruri wa shay'un haji wannan haja ce sanawiya kamar yanzu akwai ad-darurat abinda dole ne a yi shi ci da sha daruri ne sutura abinci tufafi wannan lalura ce wadda dole a same ta idan mutum akwai tu yana da ci bai da yunwa yana da sha bai da kishirwa yana da tufafi bai da huntanci an gane to bai halitta ya je ya nemo ya yi roƙo ba bai halitta ba idan kuma ya yi roƙo ya shigo cikin waɗannan mutane isa hadisi ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mutane guda biyar da halin da idan su shiga sun shiga suke iya roƙo mutum ne mai kuɗi sai talauci ya zo masa sai da mutanen gari suka ba da shaida lalle wane ya samu jarabawa yanzu har abinci ya raza annabi ya ce to hallat lahu mas'ala ya halatta ya je ya yi roƙo ya tambayi mutane wannan istitna'ati ne ma yanzu bai da ci bai da sha to ya halitta ya je ya roƙi mutane wani a taimaka mini a taimaka mini har lokacin da zai samu abinci da ya samu buƙatar kuma ya haramta ya sake roƙo ko mutumin da alja'iha ta samu gobara ta ƙone kayan shi ta ƙone dukiyarsa to ya halitta ya je ya roƙo shi ma daga radda ya samu buƙatar shi to haramun ne ya je ya roƙo to da ire-iren haka jama'a amma kawai mu haka nan ne kawai yanzu da kana ganin wani ce da Allah a bani kaza wallahi mu kiyaye jama'a kada mu shiga cikin waɗanda za mu tashi lahira ba mu da tsoka ko guda ga huskar mu mu kiyaye roƙo kuma roƙo yana zub da ƙiman mutum hisa al-imamul hariri a farkon makamarsa lokaci yana son ya roƙi mutane sai ya ce shin wane ne zan zo in zub da ruwa na huskata a gaban shi menene zub da ruwan huska wai in zub da kimata da darajata in roƙe shi bukatata saboda duk lokacin da ka roƙi mutum to sai dai ya ci gaba da mu'amala da ke gane ba dole ba ya ci gaba da ganin ka da kima yanzu tsoron ma yake yi kullum kuna hira ka sake wata roƙona shi ina fata an fahimci wannan to sai mu kiyaye Allah ya kama mana to ina ganin hadisin baya shiga sai mu tashi hadisin Abu Huraira anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza suna shiga to mutai idza salla ahadukum idan dayan ku yayi salla falyaj'al tilqa wajhihi shay'an yasa wani abu yana kallon huskarsa illam yajid falyansib asan in bai samu ba ya sa sanda ya doge sanda fa'illam ya kun in bai samu ba falya hutta hattan ya yi zane sun mala ya turu mamman rabai ne dai sanin baya cutar da shi duk wanda ya huce a gabansa wani hadisi da'ifi ne ibn majah da ahmad da ibn hibban sun fitar da shi sai dai wasu malamai sun ce la hasan ne wayannan da suka ce hadisi ne mutsari da'if suna ganin cewa la ba su ciyo ba sun yi kuskure hadisi ne hasan saboda ya to da wasu hanyoyi daban-daban shi kuma idan aka samu hanyoyi hadisi ya samu hanyoyi ba guda ba to yana samun ta'did karfafawa kamar da muka yi ta bayani a cikin karatun mu na mustalal hadisi wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi yace la yaqta'a la yaqta'u as-salata shay'un ba abun da ke kace sallah wadra'u mastata'tum annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku tunkuda gurgurdon abin da kuka samu shi da wannan hadisi akwai wani barwaci mai suna mujalid da kallamu fi hadisi ne da'ifi babu abin da ke lalata sallah masala ce wadda akwai bayani a cikinta akwai neman ƙarin haske domin cewa la yaqta'u salata shay'un akwai cin karo da wancan hadisin yaqta'u salata al-mar'i al-mar'atu wal himar walkalbul aswad alkalbul aswad shaitan ga hadisi jan ya ce mace tana kace sallah kare yana kace sallah jakki yana kace sallah kuma ga wani hadisi ya ce babu abun da ke kace sallah to nan ne dan kala kato sai ya samu matsala sai ce to kun gani hadisai cin karo a cikin su sai mu tashi bayanin wannan mas'alar a sati mai zuwa insha Allah ta'ala saboda malamai sun yi bayani a kan ta muna fatan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada inda muka yi kuskure Allah kan kare a cikin zukatan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh